الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد كتاب حلية طالب العلم littafi ne na malam bakar bin abdullah abu zaid rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 64 a cikin wannan littafi mai albarka za mu sharhin maganar da malam bakar ya gaya mana satin da ya wuce wadda sheikh muhammad salih al-uthaymin ya yi a ƙarƙashin wannan magana قال المؤلف رحمه الله يتي هذه المسألة مهمة جدا wannan matsala ta ɗalibin ilimi ya zama mai faɗin gaskiya kar ya zamto makaryaci wannan matsala ce mai matuƙar mahimmanci wa huwa anna ba'dhan nas matsalar ita ce wasu daga cikin mutane ya tasarra'u fi firruqi ila al akwai mutanen da suke gaggawar su ɗaukaka suna gaggawar su samu ɗaukaka ba sa iya bi a hankali har Allah ya kawo ɗaukakar gaggawa suke su shuhura gaggawa suke su ɗaukaka bi ma yulaffiquhu saboda irin abin da mutum ke tattarowa da na gaskiya da ba na gaskiya ba dan ya zama to ya samu ɗaukaka wa yuhimun nasa kuma ya dinga rikirkita wa mutane lissafi anna indahu ilman wasi'an ya dinga rudar da mutane cewa yana da wani ilimi mai fadi wa annahu abqariyun kuma shi wani gogagge ne a fagensa wa annahu fi kulli fannin lahu yadun kuma ya nuna a kowane fanni yana da ta cewa a kowane fanni na ilimi yana da ta cewa wa ma ashbaha zalika da makamancin haka innahu ghalatun azimun wannan kuskure ne mai girma kafin mutum ya zama malami ya malantar da kansa kafin ya nuna ya nuna cewa ya nuna kafin ɗaukaka ya ɗaukakar da kansa ya nuna cewa yana da kwarewa kuma yana da gogewa a kowane fanni fa huwa ma'a jam'ihi al-kadhib fihi al-khiyanatu lin-nas wannan mutum bayan abin da ya tattara na ƙarya to kuma ma akwai ha'inci da yake yi wa sauran mutane wa ihamuhum da rudar da su da yake yi khilafal waqi'i sabanin abin da yake a ƙasa wa fihi aidan at-tagrir Sheikh Uthaymeen yake cewa har wa yau kuma a cikin wannan akwai yaudara a fihi at-tagrir bin nafs akwai yaudarar kai shi kansa yana yaudarar kansa annal insana yazhu bi nafsi kaga mutun yana ji da kansa hatta ya hajima har ya dinga kumbura kansa wa yukabbirha ya dinga girman kai wa hiya duna zalika alhalin shi bai kai haka ba shi karan kansa bai kai haka ba amma ya dinga kambama kansa yana kumbura kansa wa kan min insanin halaka mutum nawa ne ya halaka bi mithli hadha da irin wannan dabi'a sawa'un fi dariqil ilm ko dai ta hanyar ilimi aw fi dariqil ibada ko ta hanyar ibada walakin sara'ana ma yankashifu amma kai mamakin saurin lokaci wato saurin yanda asirin sa yake tonuwa duk wanda bai kai wani mataki ba ya nuna ya kai da gaggawa asirinsa yake tonuwa sara'anu ma ya rido alaihi shay'un ya ajizu an kai wato da gaggawa abinda yake fin karfinsa yake zo masa abinda ba zai iya ba sai ga ya zo masa inda da sunan ilimi ne sai ga an masa wata tambaya ko ta mas'ala ta ilimi ta zo kuma bai santa ba bai taba karatu akan ta ba kuma gata ta zo kuma ya gaza da gaggawa ake gane irin wannan wa hina idhin imma an ya kula to a daidai lokacin da aka zo mai da abin da ya gagare shi bai san shi ba to a daidai wannan lokacin imma an ya kula ma huwa ma'alumun kadhibuhu ko dai ka ji ya faɗa abin da kowa ya san ƙarya ne ba haka amsa take ba ƙaryarsa za ta sake fitowa sanan ya fa yanka shi asirin sa ya tono wa imma an ya tazabzabu ko kuma ka ganshi yana tafa gamniya yayi nan yayi nan ya kasa samun mafita wa yaftadihu amruhu al'amarin sa ya kunyata ولهذا دان haka ne kana mimma qalahu Abdullah ibn Mas'ud yana daga abinda Abdullah dan Mas'ud radiyallahu anhu yake fada inna min al-ilmi ai shi mutumin da yake irin wannan abin da ya kasa fahimta ai yana ma cikin ilimi an ta qula lima la ta'lamu abinda baka sani ban an tambaye ka ce la a'lamu to me a cikin wannan kuma babu abin da ya kai amsa da la a'lamu sauki maimakon kai ta bayani kai ta walanke ruwa kai yi can kai dawo nan kai ta haɗa gumi kawai ka ce ban sani ba shikenan ka hutar da kanka in an ce baka in ka ce baka sani ba ba ka huta ba wanda zai aibata ka ya amma ma tambaya kaza ya kasa amsa to shi ya zo ya amsa in kura na maganin zawo taimakanta na fata an gane shikenan kaga mutum ya huta abdullahi dan mas'ud abin da ya faɗa kenan inna min al-ilmi yace ka fa gane baka sani ba shi ma ilimi ne shi sa suka ce akwai rajulun la yadari wa la yadari annahu la yadari bai sani ba kuma bai san bai sani ba kaga shi ma wata cuta ce yanzu wannan illolinsa guda biyu ne yanzu kana so ka koyar da wannan an hada ka da aiki dan sai ka fara wayar da kansa yadda jahili ne farkon aikin da zaka yi yadda bai sani ba yanzu wannan ba ya kun kai ruwa rana da shi ba sai ya gama gamsuwa ya yadda din bai sani ba sai kuma ka sanar da shi yanzu aiki biyu yanzu gara ka samu jahili falan daya bai sani ba kawai yanzu dora shi zaka yi to shi sa mutum ya gane bai sani din ba shi ma ilimi ne wa zakara ba'dhum anna qawl al-qa'il wani daga cikin malamai yace maganar da wani yake cewa la a'lamu hiya nisful ilm ai ban sani ba ma ita ce rabin ilimi walakin hiya fil waqi'il ilm malai yace a hakikanin waqi'in al'amari ma ai ita ce ilimi ba wai rabin ilimi ban sani ba ita ce ilimi kulluhu gaba ɗaya ma in kana son ilimi to ai shine asalinka والله خلقكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا asalinka ka koma ai ban sani ba shine asalinka to dan ka koma asalinka me aibu shi yasa sai yake cewa ba ma maganar wai ban sani ba rabin ilimi ban sani ba ita ce ilimi gaba daya wal insanu idza urifa bit taharri mutum fa in aka san shi da shaci fadi da kintace wa annahu yaqulu lima la ya'lamu kuma ko bai san abu ban an tambaye sai ya tofa baki sai ya tofa albarkacin bakin sa sai ya fada an gane ko wa idza kai urifa idza urifa bit taharri in an san mutun da taka tsantsan afwan in an san mutun da taka tsantsan wa annahu yaqulu lima la ya'lamu in bai san abu ba aka tambaye shi yana ta la a'lamu wa thiqan nasu bi qawlihi mutane za su dinga yadda da kuma amintuwa da zancansa yanzu abin da ya sani ya faɗa sai ga nan da nan mutane sun karɓa saboda an san shi in bai sani ba baya ƙarya zai ce bai sani ba an gane ko da haka in ku aka ji ya faɗa to ya sani da haka za a ga an aminta da haka mutane za su dinga amintuwa da maganarsa amma idza kana yujibu an kulli ma yus'al amma an aka fahimci mutum yana ba da amsa a duk abin da aka tambaye sai ya ba da amsa hatta law kana la ya'rifu shay'an min masu ila ko da ku bai san komai ba daga abin da aka ambace shi a jaba bihi sai ya ba da amsarsa fa innahu sawfa yankashifu amruhu da sannu al'amarinsa zai tonu wa sawfa la yathiqu an-nasu bi qawli ka kuma zuba loka ka zuba ido da sannu mutane za su daina yarda da maganarsa wa in kana hakan ko gaskiya ya faɗa lakin mallazi ya hamilul insanu ala an ya kula mithla hadha to wai me ke sa mutum ya faɗi irin wannan baka sani ba amma sai ka sai ka nuna cewa ka sani me ke jawo mutum da sunan ilimi ya dinga irin wannan sai ce ya hamiluhu dalabul ulu duk wanda ga yana haka neman daukaka ne yake daukan sa an ya kula fa'iqan an ya kuna fa'iqan li aqrani a ce ya kere sa'anninsa au dalabu dayish wa shuhura ko neman suna da shahara shi ke jawo irin wannan bi haifu yuqal dan a dinga cewa fulanun allama yawa a ce allamatul allama fulan an gane ko ko alfahama ce ai wani alfahama ne wa mai yawan fahimta kenan albaharu zakhir a ce ai kogi ne an gane ko wa ma ashbaha zalik wa hadhihi la shakka anna min makaid ash-shaytan wannan ko shakka babu yana daga cikin kaidi da makida irin ta shaytan fal wajibu alayka dan uwa dalibin ilimi abinda ya zama maka wajibi an ta'arifa qadara nafsik ka fara sanin darajar kanka ka san iya level ɗinka da iya kimarka wa Allah tunzilaha fawqa manzilata karka yadda ka ajiye kanka sama da matsayinka thumma innal qawla fi masail ad-din sannan ka sani sa baki game da al'amarin addini akhtaru ma yakun shine mafi hadarin dukkan wani hadari da yake iya kasancewa duk wani hadari da ya shafi duniya nan mai sauki ne duniya ce amma hadarin addini ka faɗi abin da baka sani ba game da addini wasu su ɗauka ka sani su ma su je su ci gaba da yadawa wannan ya fi komai ainihin wato haɗari li'annahu qaulun 'ala Allahi bila ilmin domin ka zama ka fada cikin masu alqaulu 'ala Allahi bila ilmin at-taqawwulu 'ala Allahi bila ilmin ma'ana jingina wa Allah maganar da kai ma baka sani ba wa qad qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah ko mai girma da daukaka ya ce qul إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون معنى الله تعالى يقول كتي إنما كوي حرم ربي الفواحش وبنجينا يا حرمت الفاشا ما ظهر منها وما بطن ود تبين ود تقويا والإثم دليفي والبغي da zalunci bi ghairil haqq ba tare da gaskiya ba wa an tushriku billahi Allah madaukakin sarki ya haramta ku shirka da Allah malami yunzil bihi sultanan abinda Allah ta'ala bai saukar da wata hujja ba game da shi wa an taqulu allahi ma la ta'lamun ko ku faɗa abinda ba ku sani ba ku jingina shi zuwa ga Allah wannan kaga shine kusan laifi na ƙarshe kamar ma yana sun ce yana gaba da shirka domin kaga والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا سأكتش وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ذاك التقول على الله بلا علم حتى ننسى كرمي بني بعض الناس إذا أثر على خطئه قال سبحان الله الذي لا ينسى لكن أنت تنسى بل أنت جاهل من العصر لم يطرأ عليك النسيان فالواجب أن الإنسان يعرف يعرف نفسه yake cewa ba'dun nas wani daga cikin mutane idza uthira ala khata'ihi idan an gano kuskurensa aka ankara cewa yayi kuskure kala sai ka ji ce subhanallazi la yansa ba wani abu bane dan an samu kai kuskure ko an samu cewa baka sani ba ba wani abu bane sai ce tsarki ya tabbata ga ubangijin da baya mantuwa lakin anta tansa sai dai kai kana iya mantawa anta jahilun min al'asul bal anta jahilun ai kai asalin kama jahili ne saboda wancan ayar da muka karanta wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a lam yatara alayka an-nisyan dan haka karka dauka mantuwa ba za ta iya fado maka ba fal wajibu abin da yake wajibi akan ka abin da yake wajibi shine annal insana mutun ya arifu nafsahu ya san waye shi ko da yaushe ka san iya matsayinka ka tsaya iya matsayinka an fahimta ko to sai mu tashi wa man tadalla'a ila sum'atin fawqa manzilati abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik